بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah da ya tsaye tare ka mu zuwa wannan dare na lahadi 17 ga watan sha'aban bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 19 ga watan 3 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alqur'ani mai girma ajin malam yahaya yola wanda babban malamin baba abdurrahman muhammad awal adam albani zariya ya assasa shekaru goma sha uku da suka gabata allah ya gafata wa malam da malam yahaya yola da sauran musulmi baki daya taken karatun shine alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shine zaman mu na talatin a ajin allah yadda kamar yadda muka saba za mu koma suratul fatiha mu karanta bayan karatun suratul fatiha kana sai mu dawo karatun mu na yau shine suratul suratul tariq insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيامسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to makaranta gaba daya bismillahir rahmanir
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to hukuma suratul qari karatun yau was sama'i wa qari to za a saurara a karanta su uku a yi bayani na tajawidi hukunce-hukuncen tajawidi da kusakurai da ake yi sannan a amsa yadda aka saba ko insha Allah to a saurara yanzu tsabta kunna بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطاعة الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السلم والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين السن والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الودع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء مدى سماء مدى سوسي والطارق wannan kafin za a tsaye a kanta da sukun da haka za a yi mata mini kalkala tana cikin harfar nan guda biyar kutubu jad kamar da za mu gani da yawa a cikin wannan sura din akwai kalkala din tariqa ko ka ce wa tariq wa tariq to wasamai wa tariq haka wa ma ad ad shi ma ka ce ad ad saboda wannan dalil tana da sukun a kanta tana cikin haruffan galgala ɗin ƙoto gujet su biyar adil adil ka a ce ad sai a ce adil wa ma adaraka wannan ra'u a kaurara ta saboda tana da fataha adaraka ba raka ba ra wa ma adaraka maqtariko maqtari to wannan ra'u ita kuma da take da wasani kasa sai asiranta ta ƙwari ri alƙaf ita ma wa ƙariƙo kamar ta farko za a yi mata kalkala ƙariƙo kalkala ta kama da kasra ƙariƙo wa ma adara kama ƙariƙo an naji shi ma an najmu a rubuce an najmu a larabta ke na amma a tajwidi an naji naji saboda jimun yana cin harufan nan guda biyar da ba a ɗaure sai tamam sai a ɗan shafa masa kamar fataha da ta biyu bayansa an naji naji النجم الثاقب الثا ثاء ba saqibu ba tha tsinin harshe taba hakoran gawa kaifin su tha tha tha annajmu thaqib kan mutum ya ce annajmu saqib kuskure ne ko ba sinin bane tha tha annajmu thaqib in kullu nafsi in nunin ba komai akan ta alamar me kenan gunna ko in kar mutum ya ce in kullu nafsin a'a ya dan tsaya a kaɗan ya ce in haka saboda babu komai akan nunin alamar hunna kenan in kullu nafsin lamma lamma akwai mimun tana da shadda akan ta za a dan yi mata lallage gunna kenan in kullu nafsin lamma lamma kar mutum ya ce lamma kawai ya wuce dan tsaya kaɗan lamma lamma gunna kenan ko da nunin da min masu shadda duk hukuncin ɗaya ne duk lokacin da mutum yake karatun alkur'ani ya daure haka ɗin allah yadda lamma in kullu nafsin lamma alaiha a al'ain ba alaiha ba alaiha a a alaiha kata fito daga makogoro kai daga baki kai da ta fito daga makogoro tsakiya a a lamma alaiha hafin alaiha ha ta farko ha babba ita kawai yadda muka saba faɗin ha amma ta biyu ha hafiz ha sai mutum ya ɗanci alamar ta fito haka in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babu kalkala hafiz karamanci da wa da zalu da ta durinsu ɗi ne hafiz tsinin harshe taɓa ainihin wato kaifin haƙoran gaba guda biyu ɗin na sama hafiz va va hafiz falyan yan shi ma wannan nunin za a ganta da mini ba komai a kanta da haka za a yi gunna falyan yan falyan guril insanu insanu shi ma ba komai a kan nunin ɗin ko yan babu komai a kanta insanu da haka duk a ɗan tsaya kaɗan a yi gunna falyan guril insanu mimma mimma mimma ba mimma kulika ba wannan na da cikin wuraren da ake kusakurai da yawa sai ce falyan zuril insanu mimma kulika kuskure ne mimma ba jaɗin mimma ba mimma ba mimma mimma kulika ba mimma kulika ba an gane ko falyan zuril insanu mimma mimma kulika ba mimma kulika ba kuskure mimma kulika falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma ka ce mimma da ja kuskure ne saboda ai ba alifin ko falyanzuril insanu mimma khuliqa ba mimma khuliqa ba mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiqa khuliqa mimma in dafiqa wannan ma in kasratan kasara guda biyu da suke kasan alhamza za a gaɗe ya faɗe gaba ko don haka alamar gunna ne shi ma kamar nuna da ba ta da komai a kanta mimma in da fiƙa da fiƙa ƙalƙala fiƙa saboda wannan kafin za a tsaye a kanta da ɗauri ne da harafi da za a tsaye a kan shi a larabci ana masa ɗauri ne to waɗannan su kuma ba a ɗaure su tamam sai a yi musu kamar harafin da ya biyo bayan su ko wasani shine fa'un bil kasra fiq dafiq q dafiq haka falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiq yakhruju yakhruju wannan daure tamam ba yakaruju ba kuma wasu sukan sa alkaf anan sai su yakaruju ba yakaruju bane yakh yakh a daure hawun nan da kyau yakhruju yakhruju min bayni sulbi min bayni sulbi akan nunin za a ga wata yar mimin karama ma'ana gunna tana canzawa ta zama kamar meme kamar mimun kenan min ba min ba saboda gabaki ne min bayni sulbi shi ma wurin mutum ya tsaya kadan kai ya wuce da gudu kan mutum ya ce min bayni sulbi min bayni min akwai gunna amma gunna tana juyewa ta kama da mimun shi yasa ake sa wannan alama ta mimu yar karama da muke gani min bayni min ba min bayni ba nugunna da aka saba da ita ma in dafika wannan min bayni mimun gunna sai ta canza ta zama kamar wata yar mimun haka min bayni sulbi min bayni sulbi as-sad sulbi ba sulbi ba sa su sa si su ba sulbi ba sulbi sad الصاد والقرآن بالذكر يخرج من بين الصلب والترائب ب والترائب ب كو saboda bakun yana cin harufan guda biyar din nan na kalkala ko to mujaddad qafun dawun bakun jimun dalu su ba daure su tamo wurin tsayawa ko wurin wucewa inda an gansu da sukuni ba a wuce su haka ibil watara'ib innahu ai gunna akan wannan nunan din kar a wuce da gudu a ce innahu kawai a amine innahu innahu ala raje ala raje kalkala raje ka a ce raj raje je je raje raje ka a ce raj eh raje wasalin da ya biyo bayan jimun din nan mai dauri shine mini fataha ne ko akan rawu to sai a daura masa kamar rabin fataha kwatankwace raje ba raj ba raje إنه على رجعه العين رجعه لقادر لقادر بقادر بقا قا هكذا ربا سكي فرت حرف سو قا كراتشي قادر قادر لقادر قا بقادر بقادر قا كما أتشي قادر كمان KWA na Hausa ke mai lankwasa ya zama kwa kenan ko ba ka ba ba kuma kwa ba ko baina baina innahu ala raj'ihi laqadir wannan ramun din za a siranta ta saboda wanda ya biyo bayan ta bai kasra ne yawma tubla tuba tuba wannan bawon din tana da dauri ko to tana cin harfin guda biyar da ba dauri su tamu to wani wasali ne biyo bayan ta wasan da ke kan ta'un dhamma ne tuba tuba ka a ce tubu ko a ce kuma tub tuba يوم تب تب هكا يوم تب للسرائر تب ب wannan daurin nata yi kama da zamma saboda zamma ce ta biyu bayanta shi kuma yana cin harfa guda biyar qutubu jadd da ake yau maimaitawa yawma tubla sarair ra ta farko a kaurara ta ra saboda tana da fataha ta biyu kuma za a siranta ta saboda abin da ya biyu bayanta shine mai kassara sarair il il yawma tubla sarair il haka asiranta ta wannan kuma ra sarara sara'ir fama lahu min kuwa min kuwa za a yi gunna saboda mimun nunan din babu komai a kanta min kuwa kar a wuce da gudu kar a ce fama lahu min kuwati wala nasir a'a fama lahu min fama lahu min min wannan shine gunnan nunan nan babu komai a kanta alamar za a yi mata gunna min kuwatiwa kuwatiwa wannan ta'un takuri mai ta'un almarbuza wasu da ke bayan da ke kanta kasrata ne ɗaya fa ɗaya gaba ko to shi ma alamar mene gunna min kuwatiwa min kuwatiwa fama lahu min kuwatiwa wala nasir nasir asad nasir ra'un kuma asiran tata was-sama'i dhati ar-raj' was-sama'i ajamadda za a kiyaye azzal tsinin harshe ya taba kaifin hakoran gaba na sama guda biyu za za was-sama'i dhati ar-raj' to waɗannan na da cikin wurare masu wahala raj' ga kalkala kuma ga tsayawa akan al'ain al'ain din kuma za a tsaye a kanta da mini school ka a ce wasu ma'i za ta raja'i kagan aka ce raja'i an yi fataha khalisa kenan raja' wasu ma'i za ta raja' ga kalkala raja' wasu ma'i za ta raja' wasu ma'i za ta raja' raja' a ji kalkala a kan jimun sannan kuma a ji sautin al'ain raja wasa ma'idati raja a ji al'ain wal'arawi zati sada shi ma ga kalkala ga al'ain sada sada sada sada wal'arawi zati sada wal'arawi zati sada to shi yasa wasu sai su kawai sai su wasu wal ardi zati sada kaga fataha suka yi kenan akan dalu din nan anyukun kalkala sada sada sada kalkala akan dalu sannan kuma a daure al'ain wurin tsayawa akan ta sada sada innahu la innahu ay gunna akan nunin kamar da ya gabata innahu la qawlun qawlun dhammatani sun kalli wuri daya don haka alama ce ta mata mene ta gunna ƙaunun inna hula ƙaunun fasil fasil to shi swat ba harafin kalkala ba ne da haka za a ɗaure shi tamau sannan a ɗaure lamun kuma fasil fasil sl misali inna hula ƙaunun fasil fasil kar mutum ya ce fasal fasal swat ne a kanta fataha kenan fasal amma fasl fasl innahu laqawlun fasl fasl a daure sad a daure kuma lamu duka a ji su kuma innahu laqawlun fasl to amfarin gunna kenan yayin da kake gunna zaka shirya fadin na gaban Allah yadda laqawlun fasl ko amfanin karatun tajwidi kenan yana taimakawa mutum wurin yin karatun da kyau wa ma huwa bil hazl hazl shi ma haka a daure zayun sannan a daure lamu wa ma huwa bil hazl hazl kar a ce bil hazal ba fataha bane akan wannan zayun din me akan shi daure hazl hazl hazl ba kuma sai an sha wahala wurin fadan ha ba hazl a hazl kawai hazl wa ma huwa bil hazl hazl hazl a ji su gaba daya a daura kuma innahum inna ai shadda ai gunna akan wannan nunin mai shadda inna innahum yakiduna innahum yakiduna kaida kaida wa akidu kaida famahilil kafirina famahil ha babba muna maimaitawa ba sai an dinga wahalar da kai za a faɗi ba kawai yadda kake a zaune ba sai famahi a'a famahilil kafirina kawai famahilil kafirina amhilhum ruwaida famahilil kafirina kar mutum ya wahalar da kan shurin faɗin hababa Allah ya taimake ni to wannan hukunce hukunce ke da suka shafi waɗannan wannan suran Allah ya yarda sai mu amsa ko bismillahir rahmanir rahim والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ثاقب harshe ginin harshe ya taɓa haƙoran gawa na sama nan ta ta ki ba saƙi ba an na ji mutaƙi ba in kullu nafsin lamma alaiha hafiz فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له ولا ناصب فما له من قوة ولا ناصب أي قلنا من قوة ولا ناصب فما له من قوة ولا ناصب فما والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
a karanta
إنه ran karanta aya sai mu karanta aya bismillahir rahmanir rahim was samaa'i wat tariq النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائب والسماء ذات الرجع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ خلق من ماء دافق إنه على رجعه لقادر فما له من قوة ولا ناصر والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل وأكيد كيدا karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim was-samaa'i wat-tariq wama adraka ma-tariq an-najmu as-saakir إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات
العصر وما هو بالعزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
بسم الله الرحمن الرحيم wannan suratul tariq makiya ce ita ma ayoyinta 17 suratul tariq Allah yake cewa was-sama'i wa tariq na rantse da sama sannan na- na rantse da at-tariq yace wa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai abinda ake cewa at-tariq sama dai an santa ko Allah ya ce ya rantse da sama ya rantse ya rantse da kuma at-tariq sai cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya sanar da kai ko ka san abin da ake cewa addariku kame ce ban sani ba sai ce annajmu thaqib shine tauraro wanda yake walwali yake walqiya da daddare at-tariq shine dama abin da yake zuwa da daddare ya zo da daddare amma da rana baya shine at-tariq to wannan tariq din da Allah yake yi shine tauraro wanda yake gashi na a waje zaka yana walwali yana ta walƙiya da dare shi ne a ɗariƙin wanda Allah ya rantsi da shi kuna ganewa Allah yana da iko ya rantsi akan da komai saboda shi ya halicci komai amma mu sai dai mu rantsi da Allah Allah ya rantsi ne ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz babu wata rai babu wata rai face akwai mai tsaro tare da ita duk wani rai yana tare da mai tsaro dukkan muna muna tare da mai masu tsaro na mala'iku da abin da mutum ya za su rubuta in alheri alheri in shari shari musamman kuma dai inda mutum ya shiga duk ma inda ka shiga suna nan tare da kai wannan dan musamman muke kenan ko Allah ya taimake mu shi yasa Allah ya rantsi dan ka san me ka shiga taitayin ka in shiga taitayin na Allah ya ce to falyanzuril insanu mimma khuliqa dan adam ya kalli abin da aka halice shi ya kalli da ne Allah da ne aka halice shi falyanzu ya kalla kallo na lura shin mimma kulika da mimma aka halice shi ana ganewa sai Allah ya bada amsa ya ce to kulika mimma indafiqin Allah ya halici dan adam ne an halici dan adam ne daga mimma indafiqin da wani ruwa mai tunkudar juna ruwan maniyi kenan haka yake in zai fito inda ake gamance shi da su maziyi kenan da wadi su ba a jin sanda suke fita amma maniyi dole sai an ji sanda zai fita ko su dina tunkuɗa juna ne Allah ya ce to ya halicce shi ne da wannan ruwan ya ruju min baini sulbi wal tara'ib wannan ruwan mani yana fitowa ne daga tsakanin gadon baya shine as-sulbi ko wat tara'ib da kuma ashin kirji malamai suka ce namiji maniyin shi yana fitowa ne daga gadon baya mace kuma daga kasusuwanta na kirji an gani ma'ana wuri mai wahala kenan ta cikin kasusuwa kwakwak ya fito to wanda ya dan adam ya san cewa ga abin da aka halice shi da shi shi ba komai bane Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir tunda dan adam ya ji inda aka halice shi da wani ruwa ta inda ruwan kuma yake fitowa wuri mai wahala wanda in ba Allah ba yadda za a yi wannan ruwan ya gangaro ya ce to yana da iko ya mai da shi a yadda ya same shi mana bayan dan adam ya mutu Allah yana da iko kuma ya tada halittarsa shine innahu ala raj'ihi laqadir Allah ne iko ne wurin ya mai da halittar na adam yadda yake da kar mutum muga muga cewa mun mutu shikenan ba shikenan ba gaskiya Allah zai dawo da mu kamar yadda ya fito da wancan ruwan ya halicce mu ruwa min ma'in mahin wulakantacce a wata ayar to haka kuma Allah zai iya mai da halittar mu bayan mun ridige mun zama ƙasa da sauransu ɗan adam kai ya gafala yaushe ne yau matubular sara'ir a ranar za a tuna asirai ranar tashin alkiyama kenan da abinda muka yi sai an bayyana da shi allah ka rufa mana asiri shi yasa ake so mutum ya dinga rufa wa ɗan'uwan shi asiri musulmi duk wanda ya sirtata ɗan'uwan shi musulmi shi allah zai sirta shi ranar tashin alkiyama ko ka ga wani yana wani abu kai kokari ka ɓoye ko allahumma sai abin da zai cutar da al'umma ko ba haka ba ya ganka yana koyewa yana shan giya ko yayi wani abu ne na laifi sai kakkace ka zo ka bada labari kai ma Allah zai rufa maka asiri yau matubulas sara'ir Allah ya rufa mana asiri a wannan rana Allah ya ce fa ma lahu min quwwati wala nasir dan adam bai da wani karfi da zai iya kare kanshi yanzu idan wani ya zo zai cuce ka misali kaga wani zai caka ma wuka ko na ba za ka iya kare kanka amma ranar tashin alkiyama dan adam bai da wani karfi da zai iya kare kai shi wala nasir ba shi kuma da wanda zai iya taimakon shi kuwa karfi da zai kare kai shi nasir kuma ka samu wani wanda zai taimake ka ranar tashin alkiyama duk lauyoyinka yan sanda sojoji menene kamar da wasu masu mulki za ka suna cewa muna da muna da yan sanda da sojoji kaza kaza to ranar ba sa nan kai ba za ka iya kare kanka ba su ma ba za su iya kare kansu ba su ma suna ta kansu ne shine fa malahu min quwwatin wala nasir Allah ya gama da wannan magana kenan sai ce was sama'i zatir raja na rantse da sama ma'abociyar zubar da ruwa sama wadda ita ce ma'abociyar zubar da ruwa ko da yaushe ta bada a wannan damuna wata shekarar mata bayar haka haka har tashin alkiyama ko ita ce zatin raja Allah ya ce na rantse da sama ma'abociyar zubar da ruwa wal ardi zati sada' na rantse da ƙasa wacce ita ce ma'abuci tsatsagewa sai tsirrai su fito idan an yi ruwan sama malam kawai sai kaga tsirrai suna ta fita ko har ma ruwan bai zo ba a yi ta addu'a ana cewa Allah kawo ruwa in ko ba ruwan ba za a samu tsirran ba to Allah ya ce ya rantse da waɗannan abubuwan guda biyu wanda kowa yana gani sai ce inna hula qaulun fasl wannan qur'ani magana ce raba gardama mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin abin da yake daidai da ba daidai ba shi ne alkur'ani Allah ya ce lallai alkur'ani la ƙaunin fasu lallai zance ne wanda yake rarrabewa zance ne raba gaddama in kana so ka san gaskiya gashi nan a cin alkur'ani in mutum yana son ya san da ya ƙarya shirka zalunci bidi a dina cin alkur'ani ko Allah ya ce wa ma huwa bil hazl alkur'ani ko ba wasa bane ya wuce wasa ko da yadda ake karanta shi ka san ba wasa bane yadda yake karanta shi ne sai ka ji kirjinka wani lokaci yana bubbugawa ko ba haka ba ko sauraron shi kai musamman ka saurari manyan makaranta na duniya irin su khalil husri su as-siddiq al-mushawi zaka ji yana ratsa ka qur'anin gaskiya tsakanin da Allah to ba wasa bane ya wuce wasa duk wanda yayi wasa da shi kuma zai ga wasa duk wanda yayi wasa da alqur'ani sai ya samu matsala Allah ya tsare da haka mu rike shi da karfi ba abun wasa bane da abin da alqur'ani ya ce mu daure mu ba Allah ya taimake mu Allah ya ce innahum yakiduna kaida lallai su suna kulla makirci kullun suna kaidi wa akidu kaida ni kuma ina warware makircinsu kullun sai sun kulla mu kuma ni kuma sai na warware kafirai ke kullun kafirai su aikin su ya za su shagarta da musulmi misali a yanzu hakan nan karkai mamaki ana ta ana kallon kwallo da wahala a ce ma ba a kallon kwallo a yanzu nan ba makircin ba ne allah ya tambaye ka kwallo a lahira ne ko ka iya ko baka iya ba amma wannan za a tambaye ka na daga ci tambayoyin kabari za a tambayi mutum a cewa ma'amalu ka miya aikinka sai ce karatu kitab Allah na karanta littafin Allah wa amantu bihi na yi imani wa tasaddaqtu wa amiltu bihi na gazgata kuma na aiki da shi kaga baka koyi ma Qur'anin ba ai an shagaltar da kai kenan to an kulla maka makirci kenan Allah ya tsare mu makirci makrul layl wannan har kafirai suna yi kala kala kuma za su ci gaba da kullawa Allah ya ce innahum yakiduna suna kukullawa kuma za su ci gaba da kukullawa duk wani makirci suna kullawa Allah ya ce kuma wa'akidu kai da ni kuma ina warware makircin kamar yanzu yadda ya warware ya koma musu da kasashen musulmi aka darawa yanzu kuma gashi isu isu suke bugawa da juna ko ba haka ba to Allah ke ne duk sanda suka kulla makirci kuma Allah zai warware mana ba za su taba samun galaba akan mu har zuwa tashin alkiyama mu ne kadan a duniya amma ko mun gagara Allahu akbar Allah ya ce famahilil kafirina kai dai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka saurara wa kafirai kaɗan ba su lokaci am hilhum waida kaɗan jirkinta musu dan kaɗan dan lokaci nan za ga yadda zamu da su malamai suka ce ana magana ne akan lokacin da quraishawa kafiran makka kafirai daga cikin quraishawa sun mazawa annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kirki da mutunci da kirki da halin kwarai amma duk da haka da yace su bautawa Allah sai da suka matsa mai ko shi ne Allah ya ce to fa mahilil kafirina kaɗan jinkirta wa kafirai am hilhumur waida kaɗan saurara musu lokaci kankani za ga yadda zamani da su Allah ku yi fata-fata da su to haka ma kafiran yanzu su ma duk abin da suke ganin suna yi wa musulmi ko wallahi suna bata wa kansu lokaci ne am hilhu ruwaida masaurai su dan kaɗan lokacin zai zo ga Allah za ga zamu ga yadda Allah zai da su to wannan a takaice kenan insha Allah tarjama surar Allah ya mana muwafaka abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai kuma gobe insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi